wannan ɗariƙa da kake yi takalla ka bar an an arawin man ka bar dukkan wasu rodan shi wani daga karɓa kulle ha gaba ki da kada ka ji tsoro ya kai dan uwa idan ka bar wata ɗariƙa ka zo za ka shiga ɗariƙa ta jami'a kada ka ji tsoro kana cikin hurumin jagora na shi ne shi wata jami'a ba abin da zai same ka mai iyakan nan shi ne shi wata jami'a zai kiyaye ka daga dukkan wata fitina a duniya da lahira zai kiyaye ka daga dukkan wani tsoro da ake jin tsoronsa zai kiyaye ka daga dukkan wata musiba yana ganin ka shehu tijjani da gaskiya yana jin ka da gaskiya zai kiyaye ka a nan duniya zai kiyaye ka a lahira da himmasa wata ran an ce wani daga cikin almajiran muktar mutunci yana tsarika kunciya sai ya batta sai ya karɓi tsarika tijjaniya shi ke nan mukarin kurshen mukarin kunci sai ya mafarki ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga shehu tijjani sai shehu mukarin kunci sai ya kai karar wannan muridi nasa a gaban manzon Allah yace ya rasulullahi muridi na wani ya bar ɗariƙa ta kursiya ya karɓi tijjaniya shehu tijjani da ya kun kai da kansa yana da dabiya gaban annabi shek nuzar da ita kuma ba isa ki cewa ya sai ni muridi na wani ya bar dariƙa ta kurfiya ya karɓi da rika tijani a shi jan da ya yi da dubu ba mu to a na uku da ya faɗa ya ce ya sai ni muridi na ya bar dariƙa ta kurfiya ya karɓi da rika tijani to sanan sai manzo Allah ya magana yace ulaika allazina hadahumullahu fa bi hudahu muqtadi shi wannan muridin da ya bar taka ya karɓi hujjojin jami yana daga cikin wanda Allah ya shirya su kai ma ka yi koyi da shirya sa kai ma ka karɓi jami'a ba shi kenan ba kuma shi shi da ne mara amsa amma mu zalla ya ba shi amsa to da ka dan kana wata ɗabi'a ka batta ka karɓi jami'a kar ka ji tsoron komai farar gudu ma ya hane ka shi jami'a ya ije maka ba abin da zai faru to da ka dan karɓi jami'a kana wata ɗabi'a فمتى كيف ذوق أربعة حاجة كما إذا نقرأ آية ومن قال بالجواب قال بالرياضي ومن ليس أنا في الجامعة أنا يوم وتت قريائك باع حاجة كما كان ذو تشوف الجامعة كيف أموال متقى كان على لي لو فكر بسجا حديثة غباكي لا karka yadda ka rabu da shehu tijjani a saka maka da taɓewa a duniya da lahira wanda ya karfi dariƙar shawun shawun jan sai ya bata to ka rubuta masa ba halaka ba da same shi iya ba da same shi na zama shawun jan ya ce ma a kaba wani da na wata raka mutarkan kulliyar istifafan au ta hawunan bihi ta hullu bihi al'ukuwatu wa ya ce halaka duk wanda ya karfi wurin ya wulakantar da shi wulakantawa shi ne sai san da ka gana ma za ka yi au istighfaran bihi ko wulakan da ka zama ka kabbash gaba da man kane ne to shi da yake hukuma za ta sauko mai wannan halaka ba ta sauko saboda haka ake so duk sanan za ka zo ka tsare ka ci an gaya maka wajibi ne karanta wurin ka na safe da wurin ka na yamma ka ci sharadi ka sai ka yarda sharaɗi ne karanta wazifa a cikin jama'a in akwai sharaɗi ne ka ce kayan da sharaɗi ne zuwa zikirin juma'a a cikin jama'a in akwai jama'a a garin da kake sharaɗi ne ka ce ka karɓa to sun haka in ka bashi kamar waɗannan sharaɗi to udimal mashahuru abin da aka sharɗanta shi ma an rasa don haka ba a alƙawari kuma ka ɗauka sau da dole ka cika a wani nuhu nuhu wani ɗau nuhu da rashin lafi ka Allah ya to kada ka dinga wulakantar da wuri bayan ka karba shi ne ba ka yi sai daga ga dama da yawa waɗansu akan da rashin su da irin wannan bala'i su dinga sai ka sai ga dama tijaniya ya zama shi ba ɗan tijaniya ba sai idan ya tuba daga daga wurin waninsa sai kuma ya zo ya tafi ka karɓi tijaniya sai kuma ka je ka zama wata rika to daga ran nan ba kai ba ɗan tijaniya ba sai in ka tuba ka zo kuma ka yi tajdidi sai ka zo tajdidi idan za a yi maka tajdidin ma ba sai an yi sai an karɓa alƙawari ne karfi a wurin ba za ka bari ba ba za ka tsara ba eh a ja maka kunne da kuma ita na faɗa maka tajdidi akwai wadata ta duniya da ta lahira a cikin wurin ba tare da kuɗi ba duk wanda ya gama na mai da duk masu kuɗi ne ba kuɗin bane kuwa wadatuwa ce ta tijaniya shi ka da bako ya zai ta ganin musamman masu kuɗi to wada wannan lutufi ne na tijaniya wanda yake cikin tijaniya yana cikin lutufi ana masa hangen abu da baka da shi to buri na duniya da na lahira da muwaya yana cikin tijaniya ba tare da jama'a ba ka buwaye mutanen garinku ba wai jama'a ba wai jama'a bane a'a burin shi zai kwayar da kai don da ake tarjima kenan ka bar ziyarar wasu waliyai amma ziyara ta tawassuli ka je wajen wani wali wanda ba an tijare ba kana tawassuli da shi shi aka hana amma ba ziyara haka irin ziyara ka je zaka zaka iya ziyara ko wani irin wali amma ziyara ta ɗan uwan ta ɗan uwa ba wali ne ba Allah ne ka je ka ziyarce amma ba ziyara ta istimdadi ba in tawassuli za ka yi me zai sa ba za ka yi tawassuli da shi kamar wani ne shi ne shi wani jami da dukkan wata himmar ka za ba ga shugaban su ko ne za ka tsaya ka ba ka tsafali a ranka sama ne ya salamata sanin an ululu sanin karka ne kana kana kwaraka a gidan waɗansu sai da kake da mai duka kuma yaushe za ka je wani wani kuma kana bara ba ka da shi wani jami dukkan na musibin ka suka zo maka wasu abubuwan ka duk suka zo masu nauyi ka saukar da su a kofashin guda alamun ce maka dukkan bakin cikin sun ka ajiye su a kofashin guda ne da mafi gaugawa da kintawa ido ka bar ziyarar dukkan waliyai amma ziyarar fa da muka faɗa ba ta tawassuli ba da wannan da wannan ne ma'abuta wato wasu daga cikin masoya suka ba da amsa shi ke naga shi nan ma'aji karka yi kwaraka ya kai dan uwa in kana son karkar ka ko muta gabarin waliye ka bar dukkan kwaraka gabarin wasu waliye ka isu da wannan shikamaki manonin shi ne jagora na amma zuwa a ziyarci kaburbura ko a je a ziyarci yan uwa suna kwance to karfa mu barta mu yan uwa kar mu barta in dai ba tare da wahala ba mu je mu dinga ziyarta yan uwan mu ma je ma ga cewa wannan tare muke ci tare muke sha tare muke wazifa tare muke maulidi da shi tare muke komai yanzu kuma an ji ne a kwance ta kai ma ka tana cewa a kai ma kana tafi saboda haka ana son a dinga zuwa ziyarar kaburbura Mazala ya ce mu ku ziyarci kaburbura. Ku dinga ziyarce ziyarcen yan uwa. Amma kada ku dinga makotaka da su saboda jin tsoron wato hasara ko haƙo. Wanda ya ziyarci wani shi wata jani ziyara ta tawassuli ko ba ya fada izini an ɗauke izinin ma yana da shi. Ko da ya dawo mai na karanta wurinsa kamar wazifa nan dai kare kare ya ci wani shi da zanen da niyyar madadi to daga ran nan ba an kwace duka abin da da shi ba zai amfani da wanda ya je ziyarta ba wani shi da zanen nan da zai yara suka wasu ne ba zai amfani da da wurin da yake yi ba ba zai kuma amfani da wanda ya je kai da ziyara ba saboda ya kau da kai gabarin shi da jani sai a saka masa dukkan kaskanci hana ziyara da aka yi ta tawassuli mutlaqan ba wani kaidi shine ruhi a cikin dariqa shine tuje a cikin a cikin dukkan dariqa da yawa akwai wanda ke mana musu da wannan hana ziyarar waliyai da muka ce an yi wasu ce haka me yasa za a ce ba za a je a zai wani waliyi ba in ba ɗan tijaniya ba abin da ya sa ke faɗa haka dan ya jahilci abin da aka gina ɗariƙa ne a kai wanda ko ya zama yana jefar da sharuɗan da shehunai suka gitta masa zai koma fa da taɓewa zai koma da zai koma da korewa daga daga rahama Allah zai samu taɓewa ka lazumci kan shehu tijjani ya kai ɗan uwa a nan duniya da barzahu ka lazumta kanka san dukkan wani muƙaddami ka lizumta kanka san dukkan wani habiba ka kiyaye san shehu tijjani a muridan a sahabbansa ka kiyaye san shehu tijjani a jama'arsa kare ya zama kana san shehu tijjani kuma kana cutar sabon shehu tijjani kare ya zama kana san shehu tijjani kana cutar yan tsarika tijjaniya to wannan soyayya ba cika ba domin da kake san shehu tijjani ya zama kana san sahabbansa da kake san shi da zai zama san in dalika in ko kana haka a kore ka daga rahmar ubangiji ko a yi maka salbu ma kan abin da aka baka dan tsiyarka kana san shi ba ka san sabon ka kana san shi ba ka san alƙaƙa muridan ka baka san cewa in ana son a san Allah sai an biyo ta kan annabi ba baka san in ana so a san annabi sai an biyo ta kan wato jagora na shi shehu tijani kai wa mutane gaba daya irin sallar jana'iza idan aka aje gawa liman ya tsaya ya tsaya a gabanta gawan nan ba za ta iya tunkuɗe wa kanta komai ba ba za ta iya jawo wa kanta komai ba to kai ma kamar da halitta haka ba ne maka wani abu sai Allah ba ne ba ka sai Allah ba ne hana ka sai Allah za ka za ka mai da halitta ko da da wannan baka zama mai gaskiya a cikin sura ka zama sauran halitta duk baka baka ganin sai sau da na kuma duk wasu shagumai da wasu mutane waɗansu wanda na wasu ɗari ko baka kallon su shagumai da na kuma wajen zama to in kai haka zama mai gaskiya a soyayya shagumai karka dinga kai karkatar da kansa ga wannan shagumai jani shagumai jani ba da yawan kishi ne ba dafa da tara soyayya ba kana son sa kuma kana son wani baya so ta duniya ka dinga sallar farilla a lokaci ko filmala a cikin jama'a sharaɗi ne na ɗariƙar tijaniya idan baka samu jama'a ba su ne ka zo kai da iyalin ku yi sallah a cikin gidanka ka gani ko ka ayi sallah shar'i na ɗariƙar tijaniya al-muhafazatu ala salawati al-khams fil jama'ati in amkana haka shi jami'a shar'i ne na ɗariƙar tijaniya kiyayewa bisa da salloli biyar kuma a cikin jama'a in akwai jama'a to da ka dutsen ɗariƙar tijaniya tilas ɗinsa ne ya dinga yin sallolinsa biyar a cikin jami'i dama ita kamar da faɗa a baya wanda ake bawa dama mai yin sallah ake bawa mai sallah ake bawa tijani wanda yake ya zo yake yana so namiji ko mace in dai musulmi ne a bashi wanda shi ne sharadi to haka duk wanda zai ce shi dan tijaniya ne ko kuma shi dan fara ne amma shi ba ruwan da sallah ko ba zai sallah ba to ya yadda sharadi daga cikin sharadi da riga tijaniya wanda ko da sharadi to ya rasa abin da aka sharanta to haka sharadi ne shi ya sharanta Mala ce idan ka zo sallah ka ce bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Don saboda saboda falalar yin bismillah din nan wanda aka karfafa da da rantsuwa ga hadisi na inda inda inda inda ko bil qasam ya israfilu ya israfilu narin Allah ya ce na rantse da girma da girma na da ɗaukaka ta na rantse da baiwa ta na rantse da karamci na man ƙara bismillahir rahmanir rahim duk wanda ya ce bismillahir rahmanir rahim muttasilatan bi fatihatil kitabi ya sadar da bismillah da fatiha ya ce farko Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ya sadar da ita ko daya Allah ya ce mala'ikuna ku shaida na gafarta wanda yayi wannan duk ayyukan fashawa na karɓa duk munanan aikinsa na yafe masa ba zan kona harkarsa da wuta ba zan tsere da shi daga azabar wuta zan tsere da shi daga azabar kabari zan tsere da shi daga azabar ranar kiyama zan tsere da shi daga ranar tashin hankali ina ranar tashin kiyama wanda aka fito daga kabari duk wanda ya karanta to za ka baka duk mutum jani da man da ya ce Allahu akbar ne sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim ne saboda wannan amma fa wanda bai yi ba ba a ce sallar ba ta sallar ta yi amma da ya rasa wannan laya to idan ka hada bismillah da alhamdulillah za ka rabota da abin da yake cikin daga alkhairi mai yawa Allah kuma zai yanta ka daga wuta to wanda yake ko bai ce bismillah ba bai ce Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin wannan lara da muka faɗa ba ya kuma ce masa amma sallar sa ingantacciya ce kuma ce sallar sa bata ba wato ka cika sharaɗan sallah idan kana sallah ka tsaya ka daidaita ka nutsu kada ka dinga tsatsagar sallah kamar inda makara yake tsatsagar kwaya an jefa maka Allahu akbar Allahu akbar سبحان الله الإمام ربنا لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر كآية كنتو كسرنا كذلك لما أنت ولي كيلو أن يصلى مثلا ما صلى شيء في ولي ذكر وما صلى الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر ربنا لك يجمع في ذلك الأمور كان من تنفذه فسلي فإنك لم تسلي ذاك إن صلى وكي صلى يساك ذو يساك يرن تهدا وجم من الله قال ارجع فسلي فإنك لم تسلي كجي كي صلى وكي صلى سيدة ينقفو سيدة يا رسول الله يتعلم ارجع فسلي فإنك لم تسلي يا رسول الله يا زني سلم الله عليه وسلم الله أكبر خطايا عن شيء تكرمك فاتحة رسول الله فيركو فنصوص ka ɗaukako daga ruku ka nutsu ka yi sajada ka nutsu ka ɗaukako daga sajada ka nutsu ka koma sajada ka nutsu sannan ka miƙe kuma ka nutsu to haka ba kai sallah amma inda kana irin wannan irin wannan to ba sallah kake ba sannan ya tafi bayan ya tafi sai manzo Allah ya ce kun ga da wannan ya tafi yana irin wannan sallah da mata mai tatar jahiliyyati da yayi mutuwa irin ta jahiliya da bai komai ba da mai sallah ba zai ga komai na sallah ba to da ka ayi sallah da sharuɗan ta da daidaito da nutsuwa haka ake so a yi wato matuƙa mafi ƙanƙanta abin da ke wadatarwa a ruku'u da sajada ta karanta tasbihi uku in a sajada ne karanta tasbihi uku ba tare da gaugawa ba ya sallah fa an karba magana daga mafi karfin sharuɗai sai sallah ma ita ce tushe a cikin dariga wanda bai yin da ba a bashi ita ce madogari akan abin da aka dogara kenan ga dariga sallah ba a ba kowa sai ne sallah akan sallah aka gida dariga sai ne sallah ake ba mutum ya sallah shi kadai a gida a wani lokaci ya yi tare da iyalansa yake wallahi kafi ya je ya sallah a masallacin ka'aba amma wannan ana magana ne ga wanda mutanen gida iyalai suka dogara da shi ake yin jami'i in ya samu za su samu wanda zai musu jam'i ba to shi wannan ya tsaya ya jam'i da su ya fi ya sai in ka'aba ne ya je sallah a ka'aba a gida mutanen gida ba su da wanda zai ja su a limanci in jam'i sai kai to ka tsaya kai sallah da su ya fi ka da masallaci inda min gairu birati ba tare da kwanto ba ya zo a cikin littafin nan jami'ar sagir a fasalin sa'ad na jami'ar sagir wanda mala hafani ya mai sharhi yace na samu rabona a wannan littafin na jami'ul sagir ga littafin nan na baka jami'ul sagir ga fasalin nan na baka ba wani abu ka bani ba ka kubliya ka je ka rabota da wannan abu da kaji na gaya maka a wannan wuri balle ma a ce kai ta zama ma'abocin halwa ka ji ko sallah zai ba a wafa da ita ya sake cewa ya kai ɗan tijaniya ka nuzumci sallolinka na farilla fil mala a cikin jama'a ko da yaushe ka dinga sallah a cikin jama'a ka dinga tashi da dare kana sallar tahajjudi da wani abu da ya samu da karatu a alqur'ani ko da daidai da tatsan nonon tinkiya za a yi kan ka tashi dai ka dan karanta wani abu na alqur'ani da dare kaga tashi da daddare da na bulbuli da karatun alkur'ani ita ce mafi abubuwan mai mafi kusa da sadar da mutum zuwa ga ubangiji akwai alkhairi da yawa a cikin kiyamun laili akwai rahama mai yawa a cikin kiyamun laili akwai wani ɗan wata sa'a a cikin kowane dare ka bujirar da kanka ga wannan sa'a in lokacin mana ita wannan sa'ar duk wanda aka dace yana roƙon Allah Allah zai amsa addu'a ka kuma a cikin kowane dare take sai ka dinga tashi da dare ko yaya kana yin wani abu ya zo a cikin ibridi na Abdul Aziz al-Dabbaq qurbun na Abdul Aziz al-Dabbaq yayi bayanin wannan sa'a ta kowane dare da Allah yake amsa addu'a ba tare da wani kokonto ba idan kana so ka tashi da daddare ka yi ibada to ka nemi taimako da wanka kafin ka kwanta da yin alwala bayan sallar isha gabatar da wani abu na zikirin Allah kafin ka kwanta ka dan gabatar da karatun alkurani kafin ka kwanta kuma ku cikin ka kada ya kai baƙe baƙe kar ka saka ciki kuma dan ka saka ciki kuma sai a fasa tashi kuma ka samu ka ɗanyi bacci da rana kar kuma ka dinga aiki na wahala da rana ba ya sa ka tashi ba to ka ji babba kar ka zama kana yawaita a yawaita zunubi da rana zunubin nan sai hana ka tashi da daddare shine babban illa yin zunubi da rana yana hana mutum ya tashi da daddare yana babbi kan zunci wato wato kubutar kirji daga haƙo ga musulmi wato ka lulunta kanka ko da yaushe ba ka kwantawa da wani a ranka ka dinga so ka dinga jin tsoro ka dinga ka gani kana son aljanna kana jin tsoron wuta kana begen aljanna in kana haka ya sa ka tashi da yandare ka roƙi ka ta na bulbuli Shuk Jani ya kwaɗaitar da sahabbansa a kan ƙiyamun laili. Shuk Jani ya taɓa cewa wani da ya zo wurinsa, Shuk Jani ta abin da tashi da daddare ana ɗan na bulbuli ana karanta wani abu kafin dai alhudu ya gobe da ya ya san ji bacci ne da ne ba zan iya ba. Aka sake kwana Shuk Jani ne ya sake gaya masa ka dinga tashi da daddare ko yaya tana an karanta wani abu kafin alhudu ya gobe. ya fai bi bacci ne da to har ko uku ne da ya ga to da haka shi da an tarjuma la taslu bi tariqatina faqra'tu hada al-amr kai mutum ne wanda bai cancanta ya shiga tariqa ta wanda har ba za ka iya tashi kai wani abu kafin an zure gobe ba to ba ka cancanta ka shiga tariqa ta ba ba ni tarbina to idan shi jami zai gaya wanda baya iya tashi da daddare ne nafila nafila ce fata dare in har sai da zai da mutum ya kawo mai tarbiyyar in ba zai iya ba sai na wanda zai shi ba zai sallar azhar ko la'asar ko magariba ko isha ba ba haka wata take farilla shi wannan shugaba ko magana sama ba yi ba a kai magana sama me nafila ce ba shan dare ce wanda ba zai iya tashi da daddare wani abu na nafila ba ya ba shi tambunsa to ina da sallar farilla shi yau da ko magana ma bai ma akan wannan ba ba ba magana irin wanda Allah yake tsaron la yanzu ga ilaihi wannan an ji lahira ko kallon su Allah baya ne ba sai ya kalle ka ma baka san ma ko wuta ba ko aljanna ba ka ko kallon ka ma ba zai an gama da kai ko sadaka masu irin wannan shi da ko kallon na baya yi saboda kafin ka zo sai da ya gaya maka sharaɗi na ɗariƙarsa ba a wasa da sallah ba a wasa da biyayya iyaye ka gani ko man lam yajra walidayhi wala yatayassar lahu suluku hadhihi at-tariqati wanda duk ba zai bi iyayen sa ba sai da kar ya zo shi ga wannan ɗariƙa ta ɗariƙa ta ta biyayya iyaye wanda duk ba zai sallah ba kar ya zo shigo mu ɗariƙa ta وغلقوا ومن شرطها المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعات ما شوف جانب في الأمكان سنة أوقع دون ذلك تكون يجي يدعو دغ يجي تسا ko kuma wanda yake cikin wannan wahami ya dawo daga wannan wahami na haka ne ko saboda haka ba aikin shautu jana ba aikin halifofin shautu jana shautu jani ya riƙe sallah gam dan haka shi da yake mana idan sallaitu anni shay'an fazinuhu bi mizan shar'i mizan shar'i alqur'ani da hadisi in kuka ji an ce ni na faɗa abin da shi da ne to ku ɗauko qur'ani ku duba me qur'ani yace game da wannan abu in kuka ji an ce na ce abu ku ɗauko hadisi ku duba me hadisi yace game da wannan abu idan kuka ga na ce kaza na ce a yi sallah sallar ma a cikin jam'i Allah ya ce a tsinu salata inna salata kan alimin ne da kama mawuta wa a tsinu salata da zikiri ka ga shi jami'in magana sallah ma'aunin qur'ani ba magana sa alqur'ani ga abin da alqur'ani ce to kuma ka in kuka ji kuma na faɗi wani abu kuka ɗauko alqur'ani kuka ɗauko hadisi kuka gona kuka ga ya saba alqur'ani ya saba wa hadisi a fahimtar ku don ni ba zan faɗa abin da ya saba wa Qur'ani da hadisi a fahimtar ku dai in kun ga ya saba wa Qur'ani ya saba wa hadisi to fakiru ku to ga nan to kuma sadaka duk wanda ya bar sallah ya saba wa Qur'ani ya saba wa hadisi buniyar islamu ala hamsa shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati ko saboda haka wannan shi ne rukunin musulunci su ne shi ne farko daga daga kalmar shahada sai sallah saboda ka duk wanda zai ce mana ba zai sallah ba kuma shi dan tijaniya to ƙarya yake yi duk wanda zai ce ba zai sallah ba ba zai wajiba ba kuma shi dan fara ne ƙarya yake yi ba ruwan fara shi Ibrahim da shi ba ruwan shi Tijani da shi dan ya saba wa maganar shi Tijani ya saba wa maganar shi Ibrahim ya saba wa maganar ya saba wa alqur'ani ya saba wa hadisi sau da haka in mutane za su yi adalci kar a daina ku a daina kudin goro eh kar a daina kudin goro dan wani dan waɗansu su ce ba sa sallah a ce yan tijaniya ai ba sa sallah ai ba sa waye a a ko ina akwai na banza ko ina ana samu masu masu masu saba doka sau da haka wanda ya tsaya a wurin shauta tsayawa na gaskiya dole a gan shi akan waɗannan sharuɗa da shauta na gita ba to wannan shi da ɗan jami'a na gaskiya wanda kuma bai yi ba ba shi ba shauta jami'a ba shi ba shauta shauta ya baranta da shi a gani ko isnanin da ya sami ne wala minan fishayi a gani ko mutum biyu ba ni ba su majzubun lam yasbut duk majzuban da bai suluki ba ya tafi akan jalaba to wannan baya tare da ni ka zama saliki kana cikin suluki shine ka rike shari'a wanda yake rike da shari'a da haƙiƙa gabaki ɗaya to shine almajirin shehu ibrahim na gaskiya shine almajirin shehu ibrahim shine almajirin shehu ibrahim na gaskiya shine almajirin shehu ibrahim na gaskiya amma ba ya zama kai aikin shehu ibrahim daban aikin ka daban ba ba ruwan ba ruwan karshe da ba ruwan shi da da kai ba ruwan kuma shi da da kai to duk wanda ke kin shaudu jana ka rabu da shi ko mahaifin ka ne ko dan ka ne ba sai shaudu jana ka rabu da shi kar ka karkata ga babanka ko mahaifiyarka ko dan ka ga wata soyayya ko wata hulla ne dai bai san shaudu jana dan kiyayya shaudu jana in ka bana da makiyin shaudu jana kiyayyar tana iya saduwa da kai da nasu da kai bisa atin da gaugawa wannan ko hijabi ne wanda yake wajabta yanke maka gabar shi wata jami kar ka zama dan tijaniya ne sai amma ba ka da komai sai dai ka fuji yan tijaniya kar ka kar ka yi haka nan in sai haka tunanin gaba zai tabe da abin da ka aikata na lada na alkhairi a cikin tijaniya in kana ba ka da komai sai ka yan tijaniya sai abin da kai aikata sai ya zama kamar irin kura din da nake hangowa a cikin kafa idan idan rana ta hudu akwai wani kafa a ɗakin ka in ka ne ba za ka zama ta kura ta a cikin wani hasken to ɗakin ta haka ne zama ba amma sura sai da ka kar ka zama ba ka da komai sai su ta shi a al'aduran shi kar ka zama ko kar ka zama ba ka da komai sai su ta sai su ta shi jami'a kana kan shi jami'a ba ka da komai sai su ta kar kai haka duk mai cutar da yan tijaniya to yana fa cutar da annabi ne yana cutar da shehu tijani ne da yawa wanda suke wulakantar da wannan bala'i shine wato cutar da yan tijaniya in ka cuce ka cuce mu to ka cuce annabi dan Allah ya ce ashabuka ashabi wa talamizuka talamizi wa fuqara'uka fuqara'i da kan ka cuce mu ka cuce annabi ya kai dan uwa karka amince daga makarun lahi ba ko da ka jijiti a tarabar tsaraka da dukkan wata falala kada ka amincewa ka ji an faɗi falala da na ɗariƙa tijjaniya ko yan ɗariƙa tijjaniya sai kai amunu kuma ka mata wa saƙon Allah don kai haka ka yi amunu ka yi amunu wala ya amunu makarar lafi mai kawai na fasu fasu ko to dan nafsu ba da kake ganta da tana da aibi tana da tawaya tana da kaskanci kusan kusan kamalolin ubangiji da daukaka tsantsar raja'i aminci ne tsantsan tsoro kuma ɗaya da kewa ne wato ka zama kokun tsakanin wato bainar raja wa rabi kun mutul da'ir ka zama kamar tsuntsu a tsakanin raja'u da khawf ka sa raja'i a dama ka sa khawfi a dama kai kana tsakiya in ka kalli dama ayyukan abubuwan da kake yin ka kalli dama ka ce kai aljanna da sai za mu shige ta an ce wanda ya kaza zai shige ta wanda ya kaza zai shige ta wanda ya kaza zai shige ta ai ko muna yi ku kuma ka kalli ko koma gefe kuma ka ce kai wutan nan ko anya an ce wanda ya kaza zai shige ta wanda ya kaza zai shige ta wanda ya kaza zai shige ta anya kuwa to haka ake karka ka tafi a raja'u duka karka tafi kuma a hauhu duka ta zama aka tsaki kana kallon raja'u kana kallon hauhu kana kallon rahamar Allah kana kallon azabar Allah shi kuma tsayarwa tsantsan wato tsoro shi ma sai bai kewa ne daga rahamar ubangiji ka zama a sa'aki ka tsira daga daga ɗabi'a wasu take munana ka zama tsakatsaki tsakanin haubu da amina kamar tsuntsu ka ji tsoro min azabin daga azabar ubangiji ka dinga kaunar kuma yalwar rahamar ubangiji